أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء
وما جعلنا أصحاب أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر قال الله سبحانه وتعالى بل سبحانه وتعالى يتي وما جعل أصحاب النار وقال بعض الكفار ولا أسكن كافرين ياتي da وكان قويا shi wannan kafirin mai faɗar wannan magana mutum ne wanda yake Allah ya shiga ƙarfa shadidar ba'asi mai tsananin mai tsananin faɗa wato shi ne abu ashadi huwa abu ashadi ibn khaldat ibn halaf ibn abdul wato shi ne abu ashadi ibn khaldat ibn halaf wanda yake daga banu duwan da qurayshawa qala ibn abbas wannan abbas ne yace lamma nazarat hadhihi al-ayatu yayin da wannan aya ta sauka Allah ya ta tsata ashara cewa Allah ta tsata ashara qala abu jahl sai abu jahl ke rubu da shi da qurayshawa suke rubu ummu hafu ka iyayenku mata sun ma rubu muhammadu hudu ana zai nare ta tsata ashara yanzu a nasu da sallallahu yana ba da labarin cewa masu tsaron wuta mutum goma sha su goma sha tara ne wa an tunu shudu'an gashi kuɗin nan sadaukai ne أفيعجز كل أشرة منكم أن يقفوا بواحد منهم ينزل a ce mutum goma a cikinku su kasa rike mutum ɗaya da ko guda ɗaya mala'ika ɗaya tak daga cikinsu ba za ku iya wannan ba fa qala abul ashaddi da abu jahal ya fudu wannan magana sai shi abul ashaddi ya ce ana afikum minhum sab'ata ashara ai ni kadai zai iya muku da mutum goma sha bakwai a cikin su zai iya muku da mala'ika goma sha bakwai a cikin matsalan a shiratu a nan zahari zan ɗaga goma da baya wasu ɓato a rabar ne zan ɗaga bakwai da ciki wa kuma ya ku sinari in ya so ko na muku da biyu kawai wa kuma ba ce a wani ba an nama kala shi an bashe da cewa yi ana shi mai da abin kuma ana sinari ni zan huce gaba a kan sinari ina gaba kuda ku biyo ni fa'afu ashiratan min manki bil amin in ya so in na tashi zan tura goma daga cikin mala'ikun nan da ka faɗa ta ta dama wata tsa min manki bil wata tsata min manki bil asir tara da ka faɗa ta ta hagu finnari a cikin wuta wato kwatar wannan gari in ya so mun huce wannan tunu da na taɓa shiga aljanna fara da Allah ta'ala sai sai Allah subhanahu wa ta'ala saukar da wa ma da Allah asabar nari ila malaka ba mu sanya masu tsaron wuta ba sai ko mala'iku ai falayu da kuma ai ba wanda yake da ikon ya tare su kamar ya tawahhamu na irin yadda su kafirai suke zato ba abin ba yadda su kafirai suke zato bane cewa za su iya taron mala'ikun nan cewa mala'iku an ce sha tara ne to sha tara guda nawa suke guda nawa suke a mala'ika ɗaya zai iya daga duniya da abin da ke cikinta mala'ika ɗaya zai iya daga duniya da abin da yake cikinta wa ma ta'ala iddatahum ba mu sanya ba a kira su ba zalika wannan shataran da aka faɗa illa fitnatan sai ko dan batarwa ralalan batarwa lillazi da kafaru ga wanda suke kafirai ai illa sabab fitnatan ai sabab fitna ga waɗanda yake sun kafirta wannan ma sa da halal adadin fitnatan da ya ji wani adadin ya koma fitina gare su wannan adadin da aka faɗa ya koma fitina gare su me yasa wato abin da sa zama haka ɗin to ma'ana ma sada hasa da rufin da talon wannan adana ya zama fitina gare su min wata ne ta fuska biyu al'awwali fuska ta farko don da kufarar ta zuƙuna cewa kafirai suna izgili suna yin izgili wa ƙoruna suna cewa lima la yakununa azyada min zalika yau me zai hana a sa fiye da sha tara ma ai sai a sa fiye da goma sha tara su tsara wutar wasani na biyu ana hadal adad al-qalila wannan adadi ɗan kaɗan kai fa to la ta'ziba akthar al-alim ta'ziba akthar al-alim da za a ce zai iya ɗauka ko zai iya jibantar yin azaba ga mafi yawan halitta min al-jin wal ins tun daga aljanu har mutane min awwal ma halaka Allah tun daga farkon sanda Allah ya halitta ila kiyamis sa'a har zuwa sa kiyama za su ta mamaki ba san mala'ika ba sai su biya ɗan da ganin ya za a ce mala'iku goma sha tara amma su kaɗai wanda halitta an ce mafi yawa duk wuta za a kai wuta ne ko halitta ba tunda an ce a dubu ɗaya ne kawai ɗan aljanna a duk dubu ɗaya ne kawai ɗan aljanna to ba mu sanya ƴan masu tsaron wuta ba sai mala'iku ba ma da la'idata ba mu sanya idan su ba idan da sai da zai sai ko dan jarraba ga wanda suke kafirai abi an yi ƙoro zai da cewa lima kanu tis'ar ashira me yasa aka ce mala'ikun nan su sha tara ne liyasta ina da zaina ofirta domin wani da aka basu littafi su gane liyasta bina su gane gaskiyar manzo sallallahu alaihi wasallam ayi yahudu ayahudawa su gano sirkan nabi sallallahu alaihi wasallam gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam hikmatin tis'ar ashira da cikin zama wasu goma sha tara alwafi ilma fi kitabin wanda haka din ya dace da inda aka faɗa a littafin su ma a littafin su a taura an faɗa cewa masu tsaron wutan nan su goma sha tara ne wato ya ci zuwa kina nan su tsoro su kanka cewa bin ba wata magana sallallahu alaihi wasallam da annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sidqil qur'ani da cewa qur'ani gaskiya ne lamma ra'aw zalika muwafiqan lima fi kitabin lokacin da suka ga wannan ya dace da abin da yake cikin littafin su ويزداد الذين آمنوا إيمانا والناس إيماني suka yi imani min ahlul kitabi daga ahlul kitabi su ƙara imanin imani ta zika gaskata wa lil muwafaqatin na atabihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma fi kitabi domin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya dace da abinda yake cikin littafin su wala ataba allazina utul kitaba dan kada wanda yake an ba su littafi su dawo suna kokarko wal mu'minu da mu'mine min gairihim daga wani su bi adadin mala'ika a cikin kidayar mala'ikun wani ya kula da zina fi kulun mara kuma dan waɗannan da yake akwai rauni a zukatansu shakku kokonto bil madinati wanda suke zaune a madina suna kokonto wal kafiru na don suke kafirai bi makka don suke makka su ce ma za a rada lahu ya za musala me ubangiji yake nufi wajen kawo wannan adadin a matsayin abin kwatantawa saboda sun ambace shi daga ramata yi bizarata saboda bakuntarwarsa suka kiransa masala wa ba shi masalan din an masa irabi hala halin zama wato akan cewa hali ne halin kasancewarsa misali kazalika ai misla irali munkiri hadha al-adadi wa hadi musaddiqihi ai kamar yadda aka batar da wanda yake musu wannan kidaya aka shirya kuma wanda yake gaskata wannan ke adadin a yurilu lahu min sha haka Allah yake badda wanda ya nufi badda shi Allah yana ɓadda wanda ya nufi ɓadda shi wa ya hadi mai nisha yana shirya wanda ya nufi shirya da shi wa ma yalam judu da rabbika illa hu ba wanne ya san rundunar ubangiji ayal mala'ikata ay mala'iku a fi kuwati dangane da karfin su wa awani ba wanda ya san ko awanahu ai da mataimakan su ba wanda ya san mataimakan su illa hu sai Allah sai Allah shi kadai ya san wannan akan samu mala'ika ɗaya da za a zama ƙarƙashinsa akwai dubu ko fiye da haka wanda duk suna umarnuwa ne da abin da ya faɗa musu suna biyayya ne ga duk abin da ya ce musu to wa ma hiya illa zikire lil bashar wannan magana da aka yi ta wuta ba wani abu bane an faɗa ne don tunatarwa da gargaɗi ga mutane an faɗa ne don ya zama gargaɗi ga mutane ai ta zakaru da ai za su tunani wai ana nuna kamala kudarati ta'ala su gane cikar ikon Allah tabaraka wa ta'ala kalla Allah wal qamar wal layli idza dabar wasubhi idza asfar inna lahida al kubar nadiran lil bashar
to in da kalla ba haka ba yadda su waɗannan kafirai suke ɗauka ko ko kalla ɗin a nan ta zo ne don istiftari bi ma'ana ala da ma'anar ala ta zo ne da ma'anar ala wato wajen wasu ma'anar shi dai sai ba wai duk inda ta zo kan za ta zo cewa ke ta zo ne don ran da tsadar tsawatarwa wani salaha wa inda imamin fanni في فرقة قالت ألا هل يكون الوقف فيما تحصلت وليس لها معنى سوى الوقف عنده فإن أفهمت شيئا سواه تؤوله ليس لها تدري معنى سوى الردع سنساوة الرأي عندهم أولا الإمام الفني شين السيبويه وما صفت أعتنا دعا مسمع عن كلا وسيلة للردع الزجري وكألا حقا وإي للنار ترد kalla istifham ma'ana Allah na'am wal qamar Allah ya yi rantsuwa da wata wal layli ubangiji ya yi rantsuwa da dare idza dabar idan ya juya bi fatin zali da ja'a ba'da nahar wa fi qira'ati iz arba akwai qira'a bi an akwai idza wal layli idza adbar akwai ko qira'a wal layli iz adbar wanda shine aka yi dauki fata ta ka alhamza amma ya kan zan iya koma wal layli iz adbar na'am ja a bayan lahar da ya zo bayan rana wata kira is a bar disko da zali ba a hamza ai mara mara idan ya zama ya shuɗe wasu wani ya yi rantsuwa da asuba idan asbar idan ya bayyana idan zahara idan ya kira ba ya bayyana inna ha maganar wutan nan da ake yi la'in dalku ba ɗaya ce daga cikin manyan lamurin albala'i izali manyan musibu lazina halin kasancewarta mai gargaɗi hali ne min ihida wato daga ihida ɗin wani kira an yi tafkirin halin ba a ce da ziratan ba li'annahu domin shi li'annaha domin ita bi ma'anar azabi da ma'ana azaba ne azaba ko muzakkari ne azaba muzakkari ne shi yasa za a mai masa lamiri za a mai masa muzakkari to
لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر to liman sha aminku gargadi ne fa ga wanda duk ya so daga cikinku an ya takaddama ya tsaya ya gabata ya tsaya tsayin daka ya ayyuka ilal hairi na alheri awil jannati ko ko ya huce ga aljanna bil imani ta fuskar imaninsa aw ya ta'ahar ko ya tsaya daga baya ila shari'a ta ayyuka na shari'a awin nar ko ko ya tsaya daga baya shiga wuta bil kufri da sababin kafircinsa كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين
to a kullu nafsin abin da yake akwai dai duk wata rai rahina abin jinginawa ce bi ma kasaba da irin abin da ce tsururi duk rai za ta ga sakamakon irin ayyukan da ta yi a wannan rayuwa ta duniya marhunatu abin jinginarwa ce ma'auzatu mai amali hafin nari za a rike ta da irin abin da ta yi na asha a wuta asha da zalika ila na ma musdariya wal kasbi ma'anar amali wato aiki kasaba bi ma'ana amila to za ta zama abin jinginawa da sababin abin da ta yi illa asabal yamin ko إلا wanda أصحاب اليمين Mm.
في جنات يتساءلون عن المجرمين Mm.
ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائبين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتينا اليقين illa asabul yamin sai dai wanda suke mai abuta dama wa humul mu'minuna su ne mu'minai fanajuna minha ba makawa su za su tsira daga wuta ka'inuna za su zama fi jannatin a cikin aljanna ita sa'aluna bainahum suna tambayar juna tsakaninsu annal mujrimina daga masu laifi wa halihim da halinsu wa yaquluna lahu za su ce da yan wuta ba da irajin muwahhidi minan nari bayan an fidda duk wanda yake mai kadaita Allah wanda wani dalili yasa aka kai shi wuta wato sa'a saban da ya wanda yake ba a yafe masa ba ya kawo aka kai shi eh, wato wuta to bayan an fidda shi daga wutar sannan ne yan aljanna za su fuskanci yan wuta su tambaye su ma salakakum menene abin da ya shigar da ku adkhalakum wani abu ne ya shigar da ku fi sakar a cikin wuta mai tsananin kuna qalu kafiran nan sai su bada amsa lam nakum minal musallin ai abin da yasa abin da ya shigar da mu wuta ba mu zamo daga masu sallah ba wato ba mu zamo daga masu sallah ba shi yasa har muka shiga wuta shi yasa shi kenan sallah a mafaraltawa ce akan kafiri kamar sauran ibadu kenan wato wannan ayar kamar hujja ce akan wanda suka tafi akan haka amma akwai sabani akwai wanda suka ce a gaba daya shi kafiri ba a faranta masa kuru'a ba abinda aka faranta masa yi imani in yi imani sannan ne kuma za a ce ana neman sa da wannan furuwa husulu shar'i shar'i husulu shar'i shar'i lam yu'tabari fi sihhati takalifi inda al-aksar wa tuli wa hurira fi talabi shar'i furu min kafirin wal mutarahu nalu wal man mutlaqan wafil amri fi jihadihim wa ghayr murtaddin qufi yanda Jalaluddin Suyuti yake fada su dai wanda suka ce ai kafiri ana neman sa da ya sallah kamar yadda ake neman sa ya saurin ayyuka na ibada na addini saboda irin wannan aya domin gashi wayannan da aka tambaye su me ya kawo ka shiga wuta suka ce ai dan ba sa sallah ashe sallah ta zama wajiba kenan a kansu sallah ta zama wajiba kenan a cikin a kansu wal hasilu hasilun magana ana ahlal jannati shine cewa su 'yan aljanna shine su kiro na fiya ranar da za su tabbata a ciki wayo nadin munadi mai kira ya kira ya ahal jannati ya ku 'yan aljanna hududun bila mutu ku dawwama a cikin wannan ni'imar ba magana mutuwa har abada wa ya ahal nar ya ku 'yan wuta hududun bila mutu ku dawwama a wannan azabar ba magana mutuwa har abada ya yasalu ba'ruhum ba'al a sannan ne su 'yan aljanna sashen su zai ringa tambayar sashi amma arifihim mujrimin daga wanda suka sani wanda suke masu laifi allazina hullidu fin nari wanda aka dawamar da su a wuta sun makshafu lahum anhu sannan sai ubangiji ya bude musu in wutan nan su gansu fa yuhadibu lahu sannan ne za su yi magana da su bi kauni da fadin su ma salaka kun fi sakar me ka ku shiga wuta suka ce ba zama muna muna musalli daga masu sallah ba wala mun kun ilmu miskin ba mu zama muna ci da almajiri ba wa kunna mun kasance na huru muna kutsawa fil batil a cikin abin da ba gaskiya ba ma alkhairin tare da duk wanda suka kutsa a ciki wa kunna nuka zo da yawan suke cewa sun kasance suna karyatawa da zuwan ranar sakamako wato ha za ta sai sun ba da ta'amimi wannan kebancewa ne bayan ta'amimi la'annan domin kutsawa fil abadil a cikin karyace karyace ya gama ya tada ya kunshi ƙaryata ranar sakamako da waninsa akwai a dalili a cikin wannan ayar wasu cewa kafirai mu haɗa buna bi furo shari'a a bai banzartawa ne da rassan shari'a shi yasa kenan a shaida in suka bata za a yi musu azaba ƙari bisa azabin kafirci da za a yi musu wasu malaman suke cewa wannan matsala matsala ce kawai wadda take nazariya ba ta da wani tarbiki amma suka ce a tana da tarbiki a gurare daban-daban yana daga irin tarbikin ta yadda aka fada da a ce musulmi yana auren mace wadda ba musulma ba ba yahudiya ce ko ba nasariya wadda an halatta masa ya aure ya aure su to sai ya tafiya a watan ramadan sai ya dawo baya azumi saboda illa tafiya ya zama ya shigo gari bayan hantsi haka to sai ya samu ita matan nan ta sa wadda ba musulma ba dama ita ba ta azumi dan bata san azumi ba to an ce su kafirai gairu mukhadabi na bi furu shari'a ba mai manzantarwa bane da rassan shari'a yana da dama ya sadu da ita tunda da a ce matar su ce musulma ita sai ya zamo tana jinin haira a watan ramara sai ya zamo bata tsarki ba bata ga tsarkinta ba sai bayan fitowa alfijir aka ce ai wannan ba dama ta yi azumin wannan rana in ma ta yi bai ba za bai inganta ba ba za a karba ba tana da dama ta ci gaba da cin abincinta to yanzu idan shi wannan mijin na ta wanda yake matafi ya dawo da rana a nan zai iya kusatar ta inda mai mutasa zai ke faɗa fallig adamin wad uzawjatin dahurat ba'da al-fajr mutum da ya dawo daga tafiya ya zama baya azumi saboda dalilin tafiya sai ya zo ya samu matarsa wadda take musulma da tana jini ne amma jinin bai dauke ba sai bayan alfijir ya dauke mata misalin kamar karfe shida a yanzu aka ce ta yi wanka to ya zo same ta haka to ya yana da dama ya sadu da ita Mhm, yana da dama ya sadu da ita amma da a ce mata wadda take ba musulma ba ce ba yahudiya ce ko ba nasariya to yana da dama ya sadu da ita to wannan shine ya ginu musa wannan in an ce dai kafirai mu haɗa wurin furu shari'a sai a ce bai da dama tunda ai ita ma an ce wajibi ta yi azumi in ko an ce garin mu haɗa wurin furu shari'a sai a ce haka wace mata ta yi azumi ai ba ce mata ta yi azumi ba shi yasa yana da damar ya sadu da ita to yastasaluna al mujrimin qalu lam nakum min al musallin wa lam nakun nudum miskin wa kunna nahu mun kasance muna kutsawa fil abadil a cikin magana da take ƙarya ba alhairin tare da duk masu kutsawa wa kunna muka zo yau din mun kasance da inji yan wutan nan muna karyatawa da ranar sakamako albas wal jazai ranar da za ta shalita gaba daya za a yi sakayya tsakanin su ko za a yi musu sakamako dangane da aikin su hatta a tanar da har gashi a yau sakankan cewa ta zo mana a gashi yau su kanka cewa ta zo mana فلا تنفعهم شفاعة الشافعين وما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حرم حمر مستنفرة فرت من قسورة
فما تنفعهم شفاعة الشافعين ما سوى أن نصفها كافرين ceton masu ceto ba za ta yi musu rana ba ba za ta amfane su ba minal mala'ikati wal anbiya'i was salihin masu ceton su ne mala'iku mala'iku za su yi ceto yanda ayat suratul anbiya take nunawa wala yashfa'una illa liman irtari mala'iku ba za su ceto ba sai ga wanda yake Allah ya yarda da shi amma dai za su ceton kenan ga wanda Allah ya yarda da shi haka nan kuma annabawa za su yi ceto musamman shugabansu annabi musallallahu alaihi wasallam wanda shi akwai ceto nau'o'in ceto ma wanda shi kadai zai wannan ceton kamar ceton da zai a makamin mahau wato sanda zai roƙi a cewa a yi wa al'umma hisabi bayan da an yi turko-turko kowa yana cikin wani hali a je wajen annabi adam a je wajen annabi nuhu a je wajen annabi ibrahim a je wajen annabi musa a je wajen annabi isa amma dukkaninsu suka ce abin da aka kawo su
Musa wa Isa fa kullu rama ala ghairihi summa khayran ana za su ce wajen Rasul sallallahu alaihi wasallam shi yabiru bi ada'ahu wahida yabiru ila rabbihi sajida zai zai amsa abin da suka nema daga cewa ana laha ana laha ana laha ne zan yi cetar ne zan yi cetar ne zan yi cetar to wannan cetar ceto ne wanda yake ake kansa da Rasul sallallahu alaihi wasallam amma Allah cetar da yake manzo zai irin wannan cetar wasu ma za su yi irin wannan shi ne wa midonar tauhid sai ba da kare ke cewa wato wato shafa'atu mushaffai muhammadin muqaddama la tawli wa ghayruhu min mu'tal al-akhyari yashfa'atu ma qad ja'a fil ahbari idza al-quran ghayru kufri fala nukaffiru min al-juzri wato cewa wajibi ne a bada gaskiya da ceton mai ceto shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ko da yake akwai masu cutar da yawa amma shi ne na farko shi ne a wani manyan shafawo a wani manyan shafawo farko wanda zai cetar farko wanda za ka cetar to ga haka nan salihan shi ma tun da an faɗa wa zai rubu motar a hayali ya shafa wani ma'ana abin da ake nufi na shafa ta ba wanda zai musu ceto ba wanda zai musu ceto ka annan to kai ka ce to fabalahum an tazkirati me ya same su me ya same su ma din mota da lawan din haɓar mota da ruwa da zuwa in ta ƙarar da nemo ile amma za su bata da an tazkirati mori alhali suna masu kyau da kai daga gargaɗuwa ba sa yadda duk gargaɗin da aka yi musu ya shige su wanda in an musu gargaɗi sai da bi masu rarraba ya kuma موردين الان هالين لكذلك وانا اي شيء مثلا لهم في في اورادهم عن الاعتذار منين يفاروا قريت اسكن كودا كان نسكي daga gargaduwa ka'annan kai ka ce su humur jakuna ne na jeji jakuna ne na jeji mustanfara wadda take an zautatar da ita ta zauta ta ga wato wani abu ruwa take ba da ta ba da komai ba sai zaman jejin farrat da yake ta gudu min kaswara daga zaki a sadin zaki kaswar ta yana da sunayen zaki zaki yana da suna wajen tamanin da wani abu a larabci a yi hana wani rashin da rami ta gudu daga zaki taki mafi tsananin gudu a bal yuridu kullu imrin minhum bari kowane بل mutum يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما تشاءون إلا وما تذكرون نعم. وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة
bal yuridu kullu imrin minhum bari abinda kowane ɗaya daga cikin su yake nufi abinda suke nema an yi ta su faru na shara shine kowannen su a bashi takardu wadda take a ban bayyanawa a ban yadawa ai min Allah daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala bi tiba'in nabi da cewa ya ba annabi kamar kan kamar yadda kafiran nan suke cewa lan nu'mina laka ta tunzila alaina kitaban naqra'u wannan ba da gaskiya ba da Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya saukar musu da littafi da za su karanta a ya sako musu da wasiƙa daga wajen Allah ga wasiƙa an rubuta da sunan wani ga shi an ce wannan ka ba da shi wannan ka ba da gaskiya da shi to wasu ɗan ne za su yi imani to aka ce kalla ina su bar wannan magana rantsu amma a rayu tsawatarwa ne daga abin da suke nufi bal la hafu da lahira bal abin da yake damun su su dinnan ba sa jin tsoron lahira ba sa shayin zuwa lahira wato wasu kullu la'ati dalilin saukar wannan ayat ana ma dalilin cewa ma dalilin wa jama'a ta min qurashin wa rasul jama'a da qurashawa sun ce a muhammadu waye zai ba da gaskiya da kai to dan nuna da ka ba zan ba da gaskiya da kai ba kulla wahidin min nabi kitabi min sabai sai ka kawo kowanne ɗaya daga cikin littafi daga sama da za mu ga adireshin littafin an rubuta min rabbil alamin daga wani da halitta zuwa wani dan wani wa numar fi rake wa numar fi ya zama a mutum a ce bittiba'ika da banka a ce rubika to sannan ne za mu bi ka sun kasance suna cewa muhammadun sa'ika idan sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne da sannan akushi zai waye gari wurin kan kowane ɗaya daga cikin cikin mutum ya ya kwanta wa- wato a ce ya tashi da safe ya ga ga takarda ko ga takarda fi ya bara aku min da cewa shi wannan mutumin da aka aiko wa takardar ba shi ba shiga wuta wai idan dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya ne to yi musu haka sannan ne za su ba da gaskiya da shi aka ce kalla ina ba za a yi musu wannan ba rabu amma a rabu tsawatarwa ne daga abin da suke nufi balla ya hafu da lahira bada abin da yake damu ba sa tsoron lahira ba shi sa shi a zuwan lahira ai azaba ba sa jin tsoron azaban lahira kalla shi yasa suke duk abin da suke suke faɗa magana da suke faɗa ba da gaskiya da lahira shi ne babban ginshiƙin da yake tsoron ɗan adam daga ya ringa yin maganganu da sakin baki wanda duk bai ba da gaskiya da lahira ba shi sai ta yi yana ganin ba mu sakamako amma da sai akwai lahira wahal ya kubban nasu ala manahirihim illa sahibu ansidati ya san maganar ta manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ba abin da yake kifa mutane a wuta in ba abin da suke faɗa ba da bakin su duk wannan da yake basuwa da gaskiya ba shi yasa suke ta faɗar magana kalla a wannan ita kalla ɗin istitahi ce innahu lamarin da sha'anin ayin qur'ana shi qur'ani taskira gargaɗi ne kamar sha'a zakara wanda ya so ya karanta qur'ani sai ya gargaɗi da shi wa ma yaskuruna to Allahu وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة وما تذكرون ubangiji ya ce bayan da za a yi ko samu gargaɗuwa biliyai wata akwai kira a biyu a nan ya tsoruna a kawai ya tsoruna bayan da za ku samu gargaɗuwa illa ya sha Allah sai fa Allah ya nufi karɓar taku da gargaɗuwa Mm.
duk wanda yake aka yi masa gargaɗi ya ji ya bi to Allah ne ya kai shi da haka ba dabarar mutum na ce ba wayansa ba ba wani kokarinsa ba Allah ne yake gamda katar wanda ya nufa har ya ji gargaɗin ya yadda ya ɗauka ya yi aiki da shi shi ne wa ma yaskuruna ko wa ma taskuruna bayan da za ka karɓi gargaɗi in ba Allah ne ya nufe ku da karɓar gargaɗin ba kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ahlul taqwa shi ya cancanta a ce an ji tsoronsa wa ahalul magana shi ya cancanta a ce ya yi gafara da an yi fura liman liman da tagawa gafara ko da ji tsoron su can da ya ce illa an sha Allahu ai la yasulu minkum zikru la yasulu minkum zikru ambatan Allah bai afuwa daga gare ku illa bi hal mashi'atillahi sai fa in Allah ya nufi za ku ambace shi in Allah ya nufi za ku ambace shi to wannan za ku ambace shi amma in bai nufa ba ba za ku ambace shi ba da shi ne nufin nasa domin abin da Allah ya nufi ya nufe shi ya kawo ba makawa zai afko ba makawa tasliyatu lin nabi wannan a ta kunshi ba da hakuri ga annabi sallallahu alaihi wasallam inda shi ya tsaya duban hakika wa anna tauhidan haka nan wannan ya kunshi bayyana musu cewa kada ta Allah da suka yi ba da dabarar su bane ko karfin su sashen masana Allah ya ce bisa harshen halar ubangiji ayyuhan nuru anna inda ya rara ka binna lau arna ka zalu ga kula ma fi kai binna to ayyuhan nuru anna ya kai wanda yake ya kawo da kai daga gare mu ne ya rara ka binna kawo da kan naka daga wajen mu ne mu ne muka kawo da kai daga gare ka sannan ka samu kai ma ka kawo da kai daga gare mu wanda Allah ya kyale a bata shine sai ta ci gaba da tafiya masa bata kuma ya ringa ganin ba ma mai gaskiya irinsa afa man zuyina da husu a amalihi far'u hasanan fa inna lahu kullu man sha'a yahdi man yasha akan samu bawa Allah ya kawata masa ayyuka munana ayyuka ne munana amma sai zamo shi ganin kiransu yake me yasa saboda an kada shi dama Allah shi ke bada wanda ya nufi ya bata yake shirye wanda ya nufi ya shirye shi a jamin nufi ka da sai mutum ya duk abin da yake tare da kai ya zama mu yake nufi in Allah ya nufi bawansa sai bawa ya zama komai nasu ba abin da yake sai tuna Allah a zuciyarsa ba abin da yake sai tuna Allah a bakinsa ba abin da yake sai tuna Allah a hankalinsa ba abin da yake sai tuna Allah a shi Allah shi ne ya cancanta a ji tsoronsa a hannun takawa mai an yi taka a ji tsoronsa a hannun magafira shi ne wanda ya cancanta a ce ya yi gafara ga wanda ya so na biyu ibadiya an yi ana da horar rahim
سورة القيامة مكية وهي تسع وثلاثون آية wannan sura ce da ake kiran suratul qiyamah an ce gaba ɗayanta ta sauka ne a makka tana da ayoyi har guda arba'in
بسم الله الرحمن bismillahirrahmanirrahim لا أقسم بيوم القيامة la ba haka da wani yake ba wasu ne mutiyama wani ce na yi rantsuwa da ranar alkiyama
ولا أقسم بالنفس اللوامة haka nan kuma ba sai na yi ma yi rantsuwa ba ko ko na yi rantsuwa da rai wanda take mai yawan zargin ma'abocinta a titalin nafsa wanda take zargin ma'abocinta ko take zargin kanta wa in ta dafi insan ko da ta yi kokari iyaka kokari a wajen sufartuwa da matsayin insan wanda wanda ka sani mahazo jawabin rantsuwar an shafi ai latu a sunna ba makawa sai an tashi ai wallahi sai an tashi dalla alaihi abinda ya shirya akan wannan aya su ne sanu Allah na zuwa ya izama yanzu kafiri mutum wanda yake kafiri ɗauka yake cewa in ya mutu ya rinzirge ya koma gunku gunku Allah bai da ikon ya haɗa wannan ƙasusuwan a tare shi lilbasi ga tashi a kyama wani iyaye da rana matattu القادرين على أن يسوي بنانا bala ubangiji ya ce ƙwarai muna da ikon mu tara shi ƙwagiri halin kasancewar masu iko ma a jami'a tare ta tan ala'anu sauri bala musa mu daidaita yatsunsa mu daidaita gaɓoɓin yatsunsa wahon asali shi ne yanzu an yi zama haka ma kana mu mai da ƙasusuwan kamar yadda suke na asigari ha tare da cewa ƙara wato yatsun nan ƙanana ne fa kai fa kabira ko tare da ƙanƙantata tare da cewa su ƙanana ne za amma tare da haka Allah zai mayar ko balaka na babban gaba wanda ya iya mai da karamar gaba ma to ai babban ma a ce ya mai da ita kana ma ke بل يريد الإنسان ليفجر أمامه to a can da yace alati turu nasa dan da suke zargin kanta ai fi duniya ai annan duniya ma shi da ne hakikati saboda an da take ga gano wannan hakikata wakil adam shi ne cewa ita babu ita da ووازن حق الله عليها da kuma girman haƙƙin Allah a kai فالعبد la'anin fal'abdu shi bawa ya zama ko da a ce zai yanyanke kansa gaba gaba ya gunduwa gunduwa da kansa a cikin bautar Allah da biye- da biyayya ga Allah ba zai iya zuwa ba da haƙƙin Allah da yake kansa domin wanda yake ƙararre bai da ikon a ce ya tsaya da haƙoƙin wanda yake wanzarje ka sani cewa sufaye sun kasa zuciya ko rai gida bakwai na farko ita ce nafsul ammara ita ce rawukan kafirai da wanda ya bi tsarin su ya bi tsarin su ya bi gurbin su Mhm. bi hayrin aslan ba ta cewa ai aikin alheri gaba daya tare da wannan ta zama mai yarda da ayyukanta mai kyautatawa ga kanta matsayi na biyu shine nafsul lawwama ita ce wadda take zargin mai- mai yinta ko da ya tsaya ƙoƙarin bin Allah ne wannan shine mafarin halitta shine asalin hauhawa matsayi na uku a zuciya ko rai ta koma mulhama wadda za a kiranta da mulhama ulhimat hujuraha wa taqwaha wacce ce nafsul mulhama ita ce wadda aka yi wato wa- wato huwallaci ita ce wannan ulhimat da aka yi mata ilhamar hujuraha wa taqwaha ayyukan da za su ya zamo ba masu kyau bane munana ne da kuma ayyukan da za su zamo tsoron Allah na hudu ita ce wadda ake kira annafsul mutma'innatu ita ce wadda ta samu nutsuwa da Allah wa sakanat ta kame karkashin gudanar kadarin Allah abinda Allah ya kaddara ba ta jayayya da abinda Allah ya kaddara da abinda Allah ya kaddara karbarsa take ta tare shi haka da ba da kai ba ba ta cewa ita gara ta ko me yasa za a yi kaza na biyar daga matsayin ran ita ce ran da ake kira arwariyatu mai yadda daga Allah ita ce wadda ta yadda daga Allah a baki ɗayan halayenta duk abin da Allah ya mata to ta yadda da shi wanda wannan shine matsayi ko farkon matsayi na masana Allah Mm, ya kama baitin nan da ake faɗa idza kanat al aqdaru min malikin mulki fa yasuyani indi ma yasuru ma yuki na shida mariya zuciya da za a ce mariya ce وهي التي جزيت جزيت برها ita ce ran da aka yi mata sakayya da yardar Allah من الله daga Allah tabaraka ta'ala لأن مر لي domin a dukkan wanda ya yarda kada hurrera to shi ma zai ga yarda daga Allah wanda duk wani hukunci na Allah ya yarda bai tsaya jayayya da shi ba to shi kenan sai ya zama shi ma Allah ya yarda da shi yadda malamu shi Ibrahim ne yake faɗa a muridi ba kai ba cewa za ka yi jayayya da abin da Allah ya kaddara A, ga abin da Allah ya kaddara ka ce kai ga yadda za a yi a'a ka kyale yadda Allah ya kaddara shi ne abin da ba a kowa shi zai afko to الساجون na bakwai الكاملة ita ce wadda ake kira kamila وهي غاية المراتب ita ce ƙarshen daraja وفي ذلك فليتنافس a المتنافس duska irin wannan matsayin shine abinda masu tsananin kwaɗayi ko masu ƙoƙari za su yi kwaɗayi a kai ko za su yi ƙoƙari a kai وما أخذ الجميع من القرآن marƙan wannan gaba ɗaya daga ƙur'ani فالأمارة ne nafsul awwam a- ammara من قوله تعالى daga faɗin wani tabaraka wa ta'ala
لا أمارة بالسوء innan nafsa wato haƙiƙa rai la ammara mai yau kuma ni ce bai su'i da abin da yake ba daidai ba ita rai koyaushe ƙoƙari take a ɓace واللوامة من lawama kuwa من mhm, هذه الآية daga ita ma dai an ɗauko ta daga wannan aya نعم والملهمة من قوله تعالى wadda take mulhama kuwa an riƙo shi ne daga fadin ubangiji tabaraka wa ta'ala فألهمها فجورها fa alhamaha fujuraha wa taqwa wa taqwaha ubangiji ya wa rai ilhamar a meye banna aka yi mata ilhama ko meye tsoron Allah والمطمئنة mutma'inna kuwa ما بعدها da wadda sun zo bayanta يا أيتها- من قوله تعالى يا أيتها النفس tun wato tun daga an- an turo wannan ne daga fadin ubangiji ya ayyatu an nafsul mutma'inna irji ila rabbiki rariyatan mariya fadhuli fi ibadi wa li jannati to بل يريد الإنسان ليفجر أمامه bari shi mutum ba shi da wata manufa a rayuwar nan sai ko ya taɓanna a gabansa ya taɓanna ya taɓanna ya taɓanna ya mance da Allah gani yake ai in yayi yau- ya- ba wani abin da za a yi masa يسأل أيان يوم القيامة yana yin tambaya wai yaushe ne za a yi tsayuwa alkiyama
فإذا برق البصر وخسف القمر Mm.
وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر sai za bar kalbasar lokacin da wato gani ya ɗimauta duhisha aka ɗimauta shi wata hanyar ya ƙara ɗimauta limara amin ma ka ne ka zo bihi saboda abin da zai gani irin abin da dacen a rayuwar duniya yake ta ƙaretawa to zai ga ashe abin da ake faɗa ɗin gaskiya ne to wa safar kamar aka kisfe wata azlama ya duhu wa wa zahaba ruhu hasken wata ya tafi wa wuji'a- wa- wa- wa jumi'a shamsu wal qamar aka tara rana da wata fa fadala atamin magaribi suka fito daga magarba au zahaba ruhu ma zalika lil koko hasken sai ya rugu a wannan ranar wa qulu lil insani a sannan ne mutum zai zo yana cewa ainal mafar ina maguda ina ina maguda ina zan yi in samu gudu kalwa كلا لا وذر ce a إلى ربك يومئذ المستقر kalla radun an ɗalabin firari tsawatarwa ne daga neman gudu musulmi ba a san aje yaƙi da shi a ce ya gudu ba to a kalla lawazar wato wakoko a musulmi zai ce a ranar alkiyama ina zai ya gudu ina amma kuma ya ban ma neman gudun ba shi da maguda abinda Allah ya kaddara a sannan gare shi sai ya sai an tashe shi sai an masa hisabi akan duk abin da ya aikata za a kawo masa takardun ayyukansa ya gansu ya ringa cewa ma li hadha alkitab la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsiha me yasa wannan littafi ba wani abin da yake bari ko babba ko karami sai ya iyakance wajadu ma amilu harira bawa zai ga duk abin da ya aikata gashi an kawo a gaban sa shi yasa ba mafaka a nan duniya ne ake neman mafaka a alkiyama in bawa yi aiki kyakkyawa a nan duniya sai zama ya samu mafaka a lahira sai zama ya samu mafaka a lahira yadda ake ta faɗa ga abin da za ka yi ya zamo kana cikin inuwa al'arshi ga abin da za ka ya zamo ba ka cikin waɗanda suke tsorata a wannan rana to tun a nan duniya ne ake tafiya da wannan amma mutum ya tafi bai guzurinsa a nan duniya ba to kuma can ya je ina ba inda zai samu ba maguda ba maɓoya a la wazara la marza ai ta hasanu bihi ba mafaka da zai ce zai kariya da ita ila rabbika yawma idhin mustaqar matabbata mustaqarrul halaqi matabbata halitta ya tabbata ga ubangijinka ne yawma idhin a wannan rana bai hasabuna shi yasa dukkanin su za a yi musu hisabi in ba wanda aka ware ba aka ce su banda su kamar wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wato ubangiji ya bashi mutum dubu saba'in a cikin al'umma wanda za su ga aljanna bi gairi hisabin wala iqabi bai da zauna za a yi musu sakayya yunabba'ul insanu ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ana bai mutum labari a wannan rana bima qaddama da irin abin da ya gabatar wa akhar da abin da ya daga baya ai bi awwal amalihi wa ahiri ana ba shi labari da farkon aikinsa da ma ƙarshen aikin nasa بل الإنسان على نفسه بصيرة bari shi mutum shi kansa ya san me ya dosa shi mutum shi kansa ya isa ya hukunci ga kansa yana da basira shahidatu wadda take tare da shi tantuku jawarihu bi amali da za ta furtar da gabobinsa da duk abin da ya aikata wato wal ha'u ha'in na basiratun lil mubalagati na mubalaga ne fala budda min jazaihi shi yasa shi kansa hujja ne a kan kansa Allah ya wa bawa ilham ya san abin da yake mai kyau ya san abin da yake mara kyau a shi ya sa idan ya ƙi bin mara kyan ba shi da wani am idan ya ƙi bin mai kyan ya tsaya ga mara kyan to ba shi da wani hanzari yayin domin shi kansa ya san wannan abin ba daidai ba ne shi kansa ya san wannan abin ba daidai ba ne walau alƙamar ayan zira ko da zai ta kawo hanzarori ko da zai kawo hanzari a jam'u ma'azuratin alagari kiyasin aula ja a kulli maqadar ma'azuratin ma qubila da zai zo da duk wani hanzari da ba za a karba hanzarin nasa ba qala ta'ala li nabiyhi ubangi subhanahu wata'ala ya ce ga annabi sallallahu alaihi wasallama لا تعرف به لسانك لتعجل به ya rasulullah علينا جمعه وقرآنا to fa idza qara'nahu إذا قرأناه فاتبع قرآنا mm.
ثم إن علينا بيانا la tu'arif bihi lisanaka wato kanka ce zaka motsa harshenka da qur'ani bil qur'ani da qur'ani qabla faragi jibril min kafin malaika jibril ya gama yanda buhari ya rawaito hadisi a farko farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cin da farko yana gogayya da tsanani daga karɓar wahayi idan malaika jibril ya sako da ayoyi ko aya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ringa ganin in ya tsaya yace sai mala'ika jibril ya kai karshen sannan zai karanta to ai zai manta ke yasa sai ya zama mala'ika jibril yana karantawa shi ma yana karantawa sai aka ce masa a'a ka daina ɗaukar wannan wahala ka bari sai ya kai karshe sannan sai ka karanta kar ka ɗauka za ka bance mun lamince ma cewa ba za ka bance ba za mu hore ma ka karanta da ka ji mala'ika jibril ya karanta sau ɗaya to za ka haddace ba sai ka yi gaggawa ba wai don kakkarance ko ɗaya ba za ka rance ko mai a cikin ƙur'anin nan ba shi ne aka ce la ta harbi hin da sadaka kaka motsa harshen ka bil ƙur'ani da ƙur'ani kabla kabla faraji jibril bi kafin a ce malaika jibril ya gama karanta shi li ta'ajala bi dan a ce ka yi gaggawa haufa anyan falita min dan tsoron kai ya gudu daga gare ka ka a ce ka manta wani abu daga cikin ƙur'ani Ah, inna alaina jam'ahu tara qur'anin nan fi sadrika a zuciyarka abu ne wanda mun yi alkawarin haka abu ne wanda Allah ya lamince sai yayi haka wa qur'ana kuma cewa zaka iya karanta shi qira'ataka iyyahu a ce zaka karanta shi mun lamince ba cewa zaka iya karanta qur'anin nan ai jarayanahu ala lisanika ai gudanar sa bisa harshenka fa idza qur'anahu shi yasa idan muka karanta qur'anin alayka gare ka qira'atu jibrila da karatun mala'ika jibril fattami qur'ana to ka ba abin da ya karanta ka saurari karatunsa istami qira'atahu ka saurari karatun fa kana sallallahu alaihi wasallam tabi wasu mai qira manzo da sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sauraron karatun na mala'ika jibril ba ya cewa da ya fara karatun sai mala'ika jibril ya aji sannan shi kuma ya karanta
إن ثم ثم إن إن علينا بيانا sannan bayanin qur'an na abu ne wanda mun lamince za a yi ma bayanin qur'an duk tafhimi daga fahimtarwa za a fahimtar da kai abin da qur'anin yake nufi duk wata aya da ta sauka za a yi ma bayani ya rasu lalla cewa ga abin da wannan aya take nufi wannan nasa wata bai na hazin aya to ma kaula ha munasaba da take tsakanin wannan aya ko wa'ina ayan da a wanda suke gabata ana tilka karamma na tsirara an yi ayatin nan cewa waccan ta kunshi kau da kai daga ayoyin Allah matsayin da kafin ya dauka kenan wa hadhihi ita kuma wannan tarammanatul mubadaratu ila mubadarata ila hadhihi riya ta kunshi gaggawa zuwa gare ta ta fuskar kaddace wato ta fuskar kiyaye ta Ah, shi yasa an samu akasi kenan wancan shi kafiri ya bar ayoyin Allah ya manta da su baya ta su manzo sallallahu alaihi wasallam shi kuma Allah Allah yake ma ya kai karshen ayar da ya zama ya haddace ta wani abu a ciki bai kubuce masa ba shi yasa wani wani lokacin abu in an kawo shi a dindin wanda yake aka san sa to ya fitowa fili eh ya fitowa fili Idan- idan da a ce zan sani kamar zafi da ake da a ce a jiya an yi sanyi to sai yau aka yi zafi ƙarshen zafi to wannan zafin sai ya ƙara fitowa fiye da zafin da ake a hankali a hankali to shi yasa a nan wannan na matsayin wancan kafiri da aka faɗa wanda shi kawai kai yake daga ayoyin Allah to sai aka kawo kuma matsayin manzo sallallahu alaihi wasallam a wani shi yake kokarin ya karanta ma da gaggawa dan kan wani abu ma daga ayoyin a ce ya kuce ma sai abin ya ƙara fitowa fili ko yaushe ana wabirin diha ta tabayyar a shiyaru yadda mutanabi ya faɗa ne wabirin diha ta tabayyar a shiyaru a ba suna bayyana in aka kwatanta da kishiyar abu sai an bayyana an kwatanta abu da kishiyar sannan za a iya gano shi to كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة kalla na'am ku tsaya ku saurara ku ji istifta wannan kalla ta zo ne da ɗan istifta bi ma'ana ala ma'anarta ala ta istifta bal tuhin bodar adila bari ko abin da yake damun ko kun cika san duniya komai na duniya kuke nema bai ya wata ya akwai kira tuhin bona akwai kira a yuhin bona filfilin da ya yuhin bona din da ya zama kuna san duniya wata zaune lahira amma kuna kyale lahira ba ruwanku da ita fala ta amalu da laha ba kwa tsayawa ku yi aiki domin ta wanda ku abin da ya kawo shiginku ai ku yi tsaki don lahira domin nan ne gidan da ruwa nan duniya ta ce mai sauki ce tunda ɗan lokaci ne ɗan kaɗan zai wuce za ta wuce lamarin duniya abu ne mai sauki lokaci ne kaɗan za ta wuce ba za mu haƙiƙa su ha fa'aburu wala ta'amuru hawwinu hakahu yadda wani malami yake faɗa ta hakika duniya ai hanya ce kawai ba wajen zama ba ne shi yasa ɗan adam me yayi wajibi a kansa ya ƙoƙarin hucewa kai ya ce zai tsaya sai ya raye duniya ya ɗauki duniya a matsayin ba komai ba sai ta koma ba komai ba gare shi wuduhun yau وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة lokacin da alkiyama ta zo wuduhu wasu fusafin yau izin ranar zuwan alkiyama ranar zuwan alkiyama ai fi yau alkiyama ta ai a ranar alkiyama rawira tana cikin ni'ima hasanatu tana da kyau muryatu tana haskakawa ma da saura sai a ga alkiya fuska tana haske saboda me me wannan fuskar ya tsaya ya yi aiki don zuwan wannan rana a ila rabbiha nazara tana kallon ubangiji mumini zai ga Allah a lahira ومنه أن يزال بالأسرار لكن بلا كيف ولا انحسار المؤمن إذ ذلك ألقت هذا وللمختار بني السبت يراه المؤمنون بغير نفس وتشتكي ورد للمسال فإن صون النعيم إذا رآه فيقف على أهل الإيتزال مؤمن إذا سبق بين ba da wani rikici ba ba da matsi ba yadda manzara ke faɗa kamar yadda za ku ga wata daren goma sha biyar Eh, shi yasa duk taron halitta wato wata mummune za su samu su ga Allah wanda wannan ganin na Allah ya fi musu kowace ni'ima ta aljanna shi ne fa yasa wannan ni'ima za a auhu fa ya fi sura na ahalin itizali ƙungun ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة wata ran a wannan rana waɗansu wasu wasu zafin a wannan ranar basira ta ɗaure murtak kale haka ta ɗaure murtak shari'atul amus mai tsananin ɗaure fuska ta zunu an yi ala biha faƙira ta tabbatar cewa yau fa ta shiga uku za ta ga wata babbar musiba za ta sauka mata ta surfi ƙarin zahari irin musiba da take kare kasun baya ta san cewa yau fa ita ba tsira ya shi ne ma sai ka biya da wani na ya ji ya gani a dawo da shi duniya zai aiki da kirkira bala a sana wasu ne na karje na na masa na mutu nuna kalla كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق kalla na'am idza balagatin nafsu taraqiya idan rai ta kai karkaran idza ma haji shine kasusuwan makogoro wakila ɗaliban hawan wanda yake daura da mera nan da take halin fita daga jiki yake cewa marra to yau waye zai magani yau wa zai magani yanki waye mai maganin da zai masa magani ne ya shifa da ya samu waraka wazanna shi wanda ransa ta kai wannan matsayin ya tabbata ai kalawun balaga nafsuhu zalika wanda ransa ta kai wannan matsayin ya tabbatar annahu fira cewa fa rabuwa da duniya ce ta zo rabuwa da duniya ce ta zo a wata fata sa'u bisa muƙyangyama ta haɗe da muƙyangyama ai idan sa kai bil uhra ai ɗaya daga cikin kafafunsa ta haɗe da ɗaya inda lokaci ya yi mutu awai tafar a wato shidda ta firaɗin duniya bi shiddati ikibalin lahira ko kuma ya zamo fus- tsananin rabuwa da duniya ya haɗe da tsananin taron lahira wai rabuwa da duniya yana da tsanani gaba a wuta duniya a wanda yake asalin wani allah a gaba a shi wannan rabuwa da duniya abu ne mai sauƙi a wajensa haka nan fuskantar lahira abu ne mai tsanani ga duk wanda yake ya kau da kai daga lamarin allah amma wanda ya sa zarka lamarin allah a gaba a yi taron lahira abu ne mai sauƙi a wajensa amma kayan duka lafiya na zan lahira to a idan da kuka wani zai masa to a wannan ranar ne fa za a kai ɗan adam da wajen ubangiji ai so za a kora shi ga wajen ubangiji ba za dulu a alal amil fi iza wannan yana shirya da musa alili a iza ce iza balaga tattaraki a ma'ana abinda ake nufi iza balaga nafsul hulquma sanda rai ta yi nuna ƙofar mutu saƙo ila hukumar biha to a sannan za a kora ta ne zuwa ga hukuncin ubangiji a sannan ne za a kora ta zuwa ga hukuncin ubangiji fara sadaka ولا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولي لك فأولي ثم أولي لك فأولي
a fara sadaka shi babban laifin ɗan adam an faɗa masa gaskiya a rayuwar ta duniya amma abin haushi bai gaskata ba wala sallah bai sallah ba bai tsaya ya bauta wa ubangiji ba Ah, ya kamata irin yadda ake ta faɗa mutum gaskiya ya tsaya ya gaskata ya tsaya ya bauta wa Allah wanda aka bayyana bauta wa Allah da sallah yi sallah saboda sallah ita ce kan gaba a cikin nau'o'in ibada duk wani nau'i na ibada bai kai kamar sallah ba ai la yusaddiq wa la yusalli wato bai gaskata ba bai sallah ba walakin kazzab sai dai ya karanta bil qur'ani ya karanta da qur'ani wa tawalla ya juya da baya alal imani daga ba da gaskiya sun a to a sun sun mazhaba ila ahli sannan bayan nan ya tafi gida ya tafi wajen iyalinsa ya tama ɗaya da takama a tafiyar sa'i jaban dan ƙaye da kansa ya je da sallar wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa ayoyin Allah a maimakon ya gaskata su ya tsaya bauta wa Allah ba wannan yayi ba sai ya karanta Qur'anin ya juya wa imanin baya sannan kuma ya zo yana takama ya tawo yana takama yana ganin shi abin da yake kai shine gaskiya to a ranar lahira za a faɗa masa aulalaka wannan wata da ka shiga dama ai ta tafi cancanta da kai ma fihi iltifatun alal ghaibati wato da za a ce aulalahu sai aka ce aulalaka wal kalimatu su fi'il kalmar sunan fi'il ne wal lamu littabi ya littabi ne lamun na laka dan bayyana wa ne ai walaka ma takarau za ka ga abin da baka so a yau mala'iku za su faɗa wa shi dan wutar a ranar lahira cewa a yau fa za ka ga abin da baka so fa'aula fa huwa amfani ka min khairika shi ya fi cika daga gare ka fiye da aikin alheri min gairika daga wurinka fa huwa awfa aula bika min gairika ya fi tantanta da kai min gairika fiye da waninka tunda kai aiki haka mummuna to wannan sakamakon aikin mummuna ai kai ya tantanta a ce ka dauka ba wani can daban a ce shi zai dau sakamakon aikin naka mummuna ba ko da su ma'aula laka sannan shi ya fi tantanta da kai shi ya fi tantanta da kai fa'aula ya fi cancanta a ce kai aka yi wa haka tunda kai kai ne kai aiki irin wannan to أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة ثم كان علقة فخلق فسوى وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى a su da san yanzu mutum a zatarsa an yi taraka da su da za a bashi sasaka ba za a ce masa i ba ba za a ce masa ya bari ba don me aka yi shi ai an yi shi ne don a ce masa i in ya so a ga yayi an yi shi ne don a ce masa bari in ya so a ga ya bari ba za a bashi sasakai ba hamlan sasakai la yukallafu shara'i la yukallafu bi shara'i ya zama ba a yi masa takalifi da shari'o'i ai la yasu zalika bai dace mutum ya riga zaton wannan ba shi yasa wannan takalifi da Allah ya dora akan dan adam hakikanin sa tashrifi ne ma ai daukakawa ce domin wanda aka yi ganin ya isa shi ake cewa bari ko aikata yi kaza yanzu misali mutum ya gamu da mahaukaci a hanya tsirara katon mahaukaci za ka za ka ce masa sati fati sati fati ai kokari ma za ka yi ka wuce ya wuce ehem kai ya wani katon dutse ko ya wani kwaɗa ya sa ba za ka fuskanci shi da cewa ya yi ko ya bari ba saboda ba shi da hankali me hankali ake fuskanta shi yasa ashe da Allah ma ya ce da dan adam ikara barka ai daukakawa ce shi yasa wani malami yake cewa malamai suka ce hidabu takalifi amma ni a fahimta ta a kira wannan hidabu tashrifi magana ce ta daukakawa ganin ka isa ne wanda aka mai da shi bai isa ba ba a tsayawa ta tasa a ce iya yi ko ya bari yanzu sai wanda yake ya isa shi yasa ba za a bar shi tasa kai ba a kai ya ɗauka za a bar shi sasa kai alamai kuma fata a da can yana matsayin mani ne yumna da ake zubarwa wato ɗugo ne da daga mani da ake zubarwa kan rahimi a cikin mahaifa akwai ya min maniyin tumna akwai kuma yumna an an ce yumna ya zama wani atun maniyin ne in kuma an ce tumna ya zama wani atun fatan ne ya zama wani atun fatan ne duk wani kira'in guda biyu dai sab'iye ne sun baka da alaƙatar sannan wannan mani wannan ɓangaren na mani ya koma gudan jini fa halaka ubangiji ya halicci mutum daga wannan gudan jinin fasarwa ya daidaita gaɓoɓin ɗan adam ya daidaita gaɓoɓin ɗan adam faɗi alamin ya sanya alzauje ne nau'i biyu amin daga wannan mani alamin tara alaƙatar mani da ya koma gudan jini aikin ata da ai yankin jini sun mummurgata sannan daga baya koma tsokar nama aikin ata lami ai yanki na nama ya ubangiji ya halicci ba dauɗi biyu shine namiji da mace daga irin wannan ya sami ana tarata wani lokacin sai ta yi a haifi tagwaye a ce dukkanin su maza ne a haifi tagwaye a ce dukkanin su mata ne wani lokacin kuma sai zama a haifi namiji shi kadai ko a haifi mace ita kadai ko a haifi namiji da mace gaba daya to duk wannan ne yana zuwa a cikin sarautar Allah tabaraka wa ta'ala waye mai wannan Allah tabaraka wa ta'ala wa ya fara kullu min huma al akhir al ahad ta to wani lokacin sai zama an samu ɗaya ba samu ɗaya ba sai ka wani ya haifi ya'ya maza da yawa ma duk maza ne ya'yan sa wani lokacin duk mata ne wani kuma ka ga da mazan da mata inda aka faɗa can a suratul shura lillahi mulku samawati wal ardi ya'lamu ma yasha'u yahdi man yasha'u wa yansuru wa yahdi man yasha'u zukur aw zawjuhum zukuranin wa inasa wa yas'alu man yasha'u hikima to yasa yin wannan halittar dai duk tana nuna mana Allah ne tana nuna mana ikon Allah to alaysa zalika yanzu mai wannan aikin bai zamo ba ayin alaysa zalika fa'alu li hadhihi al-ashya ubangijin da yake yin wannan abubuwan bai zamo ba bi nan mai iko ala an yuhiyar mota masa ya raya matattu qala bala qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bala ruya arwayatu annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana zakara ya kance idan ya karanta wannan sura ya zo karshe qala ya kance subhanaka allahumma bala wa qala ibn abbas ibn abbas yace man qara sirri rabbikal ala wanda ya karanta sura sirri rabbikal ala imama kana aw gairahu daidai shine liman ko wannan sa ko subhana rabbil ala to yace subhana rabbil ala man qara min kula ba sunan yawmul qiyamah ibn abbas yace wanda a cikin ku ya karanta la usul yawmul qiyama ila ahiri ya zuwa karshen ta falle kul yace subhanaka allahumma bala wato subhanaka allahumma bala imam kana aw gairu daidai liman ne ko ba liman ba wa an abi hurairah an karbo daga abi hurairah cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya karanta surar watin wa zaitun a cikin ku ya kai karshen ta ita ce ayat alaysa allahu bi alkamil hakimin to ya ce bala wa ana ala zalika min ash-shahidin wanda ya karanta sura wal mursalati har ya kai in aya ta karshe ita ce fa bi hayyi hadisin ba da huyu minun to ce amanna billahi mu dai mun yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala to Allah sun ta sura ta shahidin
وصل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الراكب
dakata a kai a yanzu